أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وأن داليا كوم دالية اليوسي mun ce daliya duk sauran daliyoyi sun amsa amma in mai karatu ya ce addaliyatul yusi to ana nufin wannan daliya da muke karantawa a karatu da ya gabata a, a karatun kamar mun yi doguwar shimfiɗa wanda za ta ƙara haskaka mana wani abu to saboda doguwar shimfiɗa da muka yi baitin da muka yi guda ɗaya na baya zan dawo in sake maimaita shi saboda mun yi bayanai da yawan da suka ɗauki hankali. Yace arriji bi mun arjil hibabil wurradi bainal lisabi wa baina zatil armadi yace arriji ka karkata bi mun arjil hidabi a makarkatal arhibabi shimfiɗaɗɗun duwatsu alwurrabi wanda ake gangara musu a sha ruwa dutsi ne amma da ka sauka kan dutsen to ruwa ne ke wucewa a gurin bainal lisabi tsakanin wani rafi wa baina zatil armadi tsakanin kuma wata ƙasa mai kwallon kura shine wanda suke fassara mana shi a zaure zatil armadi ma'abociyar kwallon kura saboda armadi daga arsamadu ne in aka ce ramadu shine kamar toka to haka ce armadi ƙasar da take da launi na toka-toka a dai gida suna ce mana zatil armadi ma'abociyar kwallon kura. A nan wannan baitin ya fara maka ne da ambatan gus, adireshin gidan malamin ya fara baka, ko in ce adireshin makabartar da take garin su malam ya fara baka. Saboda ne, saboda akwai wata ƙa'ida ta mawaka wanda yawanci mawaka in za su fara waka. sukan fara faɗin gida na masoyi, kamar yadda Imru Alƙais muka karanta ko shekaran jiya ne, wanda yake cewa kifa na biki min zikira habibin wa manzili, ya ce kifa na biki ku tsaya na biki mai kuka min zikira habibin saboda tuna masoyiya wa manzili da kuma gurin da ta zauna. Ka gani haka mai ishiriniya, mun ɗauki mai ishiriniya mai yace kalilai ya uja bil muhasabi wanzila wala tabgiya an haifihi sai ce muta hawwala ka gani yace kalilai ya ku badade na guda biyu uja ku karkata wanzila ku sauka bil muhassabi a gurin nan da ake kiransa muhassab kun ga sun fara waka da faɗan sunan guri kenan haka yawancin waƙoƙin mu in ka ɗauka za ka ga yawanci haka suke ko mai alburda ya fara waka ne da ɓangaren ambato guri amin tazakkur jiranin bizi salami mazajtu dam'an jaramin makulatin mudabbidani ko abdullahi bin fodi in muka ɗauka a cikin tazyinul warqat da zai yi waka ya yabi shehu usmanu radiyallahu ta'ala anhu da abdullahi da jibril dan umar me yace cewa yi wannan cewa yi uj na hawa adwajil ahibbati min maji wa sharif min al anshaji ma azibati kaga shi ma ya fara waka sane da ambatan sunan guri to yawanci za ka ga mawaka in za su fara waka za su fara faɗan sunan guri ne to shine arrij ka karkata bimun arjil hibabi a makarkatar alhibabi shimfiɗaɗɗun duwatsu wanda in ce hibab shimfiɗaɗɗun duwatsu amma in guda ɗaya ne ana ce masa hadbatu in ka ce alhabubatu kana nufin shimfiɗaɗɗen dutse guda alhibab kuma shimfiɗaɗɗen duwatsu alwurrafi wanda ake gangara musu a ɗebi ruwa mana daga wannan dutsen sai ruwa bainal lisabi tsakanin wasu kwadurruka ko kace tsakanin wasu rafuka wa baina zatil armadi da kuma tsakanin ƙasa mai kwallon kura wannan ita ce fassara ta farko da zami wannan baitin akwai fassara ta biyu kuma zami da ita ma saboda karkaji wani ya fassara kai tsammanin cewa kuskure yayi wasu kuma suna cewa arriji ka ɗaure abin hawanka. Larabawa suna iya cewa suna cewa at-ta'rij. Balarabe in ka ce masa at-ta'rij ya san cewa kamar ka zo wani guri ne sai kai fakin abin hawanka da ka zo da shi sai ka ɗaure shi to shine asij ka ɗaure abin hawanka bimun arjil hibabi a makarkatar alhibabi shimfiɗaɗɗun duwatsun nan wanda suke alwurradi wanda ake gangara musu bainal lisabi tsakanin wani kwari wa baina zatil armari da kuma tsakanin wata ƙasa mai kwallon kura shi ma wannan baitin zamu dan fidda wata fa'ida a kasancewar wannan littafi yayi shi ne akan yaban malamin sa kuma ya tattara abubuwa da yawa a ciki a ciki kuma har da sufanci to wannan baitin yana maka magana ne akan tasawufu sufanci wannan abin hawan naka da yace ka daure ko kuma karkatan da yake ya ce ka yin to yana nufin da, da jikinka ne da ruhinka in aka ce arrij ka karkata mana yana nufin da ruhinka ko kuma arrij ka ɗaure a bar hawanka mana yana nufin ka ɗaure ruhinka ga san waɗannan mutanen ya ce wa ajiz minal jiz'il lazi bi hadirihi ajidasu asda'il ashiril hummadi wa ajiz ka wuce shine wa'ajiz laraba larabe zai ce justul makan mana na tsaga guri kaza ba na bi ta guri kaza na wuce wa'ajiz ka wuce milal jiz'i daga wani kwari wa'ajiz ka wuce milal jiz'i daga wani daga wani matan kwarar yashi allazi wanda ajdasu kaburbura asda'i na jikukkuna al'ashiri dangi alhummadi wadda suka mutu bi habibihi a karkashin wannan gurin ne eh wa'ajiz ka wuce min al-jiz'i daga wani kwari allazi wanda ajidasu kaburbura in kace aka ce ajidas kisa qur'ani yace fa iza fa iza hum min al-ajdasi ila rabbihim yansilu ajdasi kaburbura in guda ɗaya sai ka ce jadasu shi yasa shobran yace ladal kabari jadas don aka ce jadasu shine kabari guda ɗaya in ka ce aljadasu kana nufin kabari in ka ce ajidas kaburbura kamar da Qur'ani ce fa izahum min aljidas asda'u asda'i wanda yake na jikkuna shi ma wannan jam'i ne mufradin sai ka ce sada shine guda ɗaya in ka ce asda'i kuma jikkuna al'ashir na dangi alhummadi wanda suka mutu shi ma wannan hummadin waɗanda suka mutu jami'i ne in guda ɗaya ne sai ka ce hamid hamid eh shine wa'ajiz ka wuce min aljiz'i daga wani kwari allazi eh ai ka ce ajitasu kaburbura asda'i na jikkuna al'ashir na dangi alhummadi waɗanda suka mutu allazi bi habibihi a karkashin wannan gurin suke warba alarraba'il muhili hunayatan innar rubu arabi uqalbil akmadi warba yace sannan ka sauka alarrabi'i a bisa gida almuhili wanda ya shekare hunayatan koda da sa'a ɗaya ne ka sauka wannan gurin innar rubu'a domin waɗannan gidaje rabi'u qalbil akmadi rabi'u qalbi rabi'u qalbi farin ciki ne ga zuciya al'akamari wadda take cike da bakin ciki. Eh, shi ma wannan yace warba ka sauka, ala rab'i a bisa gida, shi yasa gida ake ce masa arrabi'u, arrubu'u gida, wai saboda ana sauka ne, shi yasa ce warba ka sauka, ala rab'i a bisa gida almuhili wanda ya shekare. Wanda ya shekare shine muhil daga hala ne ya hulu, shi yasa shekara ake ce mata haulan saboda zagayewa take to almuhili wanda ya shekare ma'ana wanda shekara ta kewayo masa hune atan ka sauka koda da sa'a ɗaya ne ita hune atan nan tasgiri ne na sa'atun in ka ce sa'atun sa'a ɗaya in ka ce hune atan yar karamar sa'a amma dai ita ma wannan hune atan tasgiri ne amma na girmamawa ma'ana ka sauka a wannan gidan da ya shekare ko ya tsofe hune atan koda da sa'a ɗaya ne innan rubu'a haƙiƙa shi wannan gida ko kuma innan rubu'a haƙiƙa su waɗannan gidaje rabi'u kalbi farin ciki ne ga zuciya al'akmadi ne bakin ciki ita wannan kalmar rabi'u kamar kaka'a ita ake cewa rabi in balarabe ce ar-rabi'u ana nufin kaka'a kaga lokutan da mutane suke cikin tsanani da talauci in kaka'a ta yi komai ya nuna wake ya nuna gero ya nuna dawa ta nuna shinkafa ta zo za a ga mutane suna cikin farin ciki to ita ce rabi'u kaka'a amma kuma in aka kawo rabi'u aka danganta shi zuwa ga wani abu sai ya nuna farin ciki shi yasa hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ja'al al-Qur'ana al-azima sai ce rabi'a qulubina ko rabi'a qalbi Allah ka sanya Qur'ani mai girma ya zamto rabi'a qulubina ya zama kaka'a ga zukatanmu amma ana nufin rabi'un nan cewa ya zama farin ciki ga zukatanmu saboda kan aka ce rabi'u kaka'a amma aka danganta ta zuwa ga wani abu yana na farin ciki wa kifil madiya ala diyari ahibbatin kanul ligiyasa min az-zamani al-ankali wa kifil madiya ka tsayar da abar hawanka ala diyari ahibbati a bisa gidajen masoya kanul giyasa wanda suka kasance masu taimako ne minas zamani daga zamani al'ankadi wanda ya kasance mafi kunci e ankadi mafi kunci in aka ce nakada ya kuntata in aka ce ankadu mafi kunci to waqifil madiya ka tsayar da abar hawanka ala diyari ahibbatin a gidan masoya kanul giyasa sun kasance taimako ne min zamanil ankali daga zamani wanda ya kasance mafi kunci mafi gurbacewa in ka je wajen wannan masoyin to za su taimake ka wa idza mararta fa hayya hayya inhumu azinu ilayka awil manazil tardudi wa idza mararta wa idza mararta idan ka zo wucewa ta gidan waɗannan masoyan, fa hayyi ka gaisar da hayyiya dangina. In ka zo wucewa ta wajen wa iza marata idan ka zo wucewa fa hayyi ka gaisar shine kamar kai sallama wa iza huyitum bi tahiyyatin kenan fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha to fa hayyi ka gaisar da hayyiya dangina in humu azinu ilaika idan za su saurare zuwa gare ka awil manazila idan ko ba za su saurare ka ba ka same su ba awil manazila ka gaida waɗannan masaukan ta rududi to za ta maida maka da sallama shi ma anan wai ce wa iza mararta idan ka zo wucewa fa hayyi ka gaisar da hayyiya dangina in humu azinu ilaika idan sun saurare zuwa gare ka ita wannan azinu din ba ta izini bane eh azinu in humu azinu ilaika idan sun saurare ka idan ka zo fassara karka ce idan sun yi maka izini a ai in humu azinu ilaka idan sun yi saurare zuwa gare ka awil manazila idan kuma baka same su ba fa kai sallama awil manazila to kowannan masaukan baka same su ba to awil manazila ko da wannan masaukan ne ka musu sallama tarduji to za a mai dama da sallama idan ka zo gurin da yake empty babu komai idan ka zo kai magana sai ka ji kamar magana da kai tana dawo maka yanzu idan ka zo ka sami ɗaki da yake empty ba komai a cikinsa in kai magana sai ka ji maganar taka tana ɗauka kamar eko haka idan ka je wurin da yake da duwatsu ba kowa idan kai ƙara sai ka ji kamar wannan maganar da kai tana dawowa saboda haka waɗannan dangin nawa idan ka je ko da baka same su ba kai sallama tarduji za a dawo maka da sallamar taka za ka ji kamar eko ne haka take ɗauka shi ne tarduji قوم عزيز جارهم لكنهم يسلوا بهم عن والدين ومولدي قوم عزيز su waɗannan mutane ƙaumun azizun su waɗannan mutane wannan mutanen da ya ce ka gaisar ɗin duka yana magana ne da gidan malam nasu da kuma almajirai da sahabbai na malam nasu da yi wa waƙar ƙaumun wasu irin mutane ne azizun jaruhum jaruhum duk wanda ya makwabce su azizun mutum ne mabuwayi mana duk wanda ya je wajen malam nasiru ya shiga cikin almajiran malam nasiru to shi ma ya zama maɗaukaki ƙaumun azizun jaruhum kenan ƙaumu wasu mutane ne jaruhum makwabcin su azizun mabuwayi ne mana da an ganka tare da su to ka gama samun girma da daraja da ɗaukaka a duniya eh shine ƙaumun azizun jaruhum mutane ne duk wanda ya makwabce su to ya zama mai girma kawai a ganka tare da su kawai ka je ka zauna tare da su ka je ka ce yanzu daga gidan ma Nasiru kake to wannan ya ishe ka girma da daraja kamar dai yanzu ne dai almajirai shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu su ne wannan baitin yake dacewa da su a yanzu su ne qaumun azizu mutane ne masu girma da daraja jaruhum duk wanda ya makwabce su ya yanzu kake ganin an aka ce wannan mutumin ya taba ganin shehu ibrahim wannan shine kaza din shehu ibrahim ya kake ga yadda ake rubuci a kansa to shine qaumun azizu amma da shi ne littafin nan yana nufin almajiran shi mal nasuru lakinnahum sai dai fa su ya salu bihim mutum zai manta bihim saboda zama da su an walidaini ga iyayensa wa maulidi da inda aka haife shi saboda tsabar zama da su wannan ta'kidil madahi ne bima yushbihu zammi kamar kamar zargin su za a yi sai kuma aka sake ban su shine qaumun azizun jaruhum mutane ne da duk wanda ya makwabce su yakan zama mabuwayi a duniya lakinnahum sai dai su ya salu bihim ya salu mutum zai manta bihim saboda zama da su an walide ne zai manta da iyayensa maulidi da inda aka haife shi saboda tsabar zama daɗin zama da su ai haka shi Ibrahim ma faɗa ko yace a cikin mu akwai matasan da ko mutum zuwa ga iyalansa sai mun takura masa ma zai je to kaga wannan ma dai almajiran shi Ibrahim su ne kusan suke dauke da wannan baitin ya salu bihim za su mantar da shi saboda tsabar jin daɗin zama da su sai mutum ya manta da iyayensa da inda aka haife shi kaga kamar zargin su za a kuma sai aka sake ban su min kulli zi shamadin juzailin ra'ishin ra'ayan wa sahamin ra'ayan ka sahamin fil awis musaddadi min kulli zi shamadin to a cikin waɗannan almajiran malam nasu din wanda duk wanda mai kofi bakwafce su ma zai zama mutum mabuwayi kuma in mutum ya zauna da su saboda tsabar daɗin zama sai ya manta da uwarsa da ubansa da garinsu saboda tsabar daɗin zama. To min kulli zai shamaɗin a cikin su akwai min kulli zai shamaɗin akwai mai shamaɗin mai macuɗanyin farin gashi da baƙin gashi shine shamaɗin. Farin gashi da baƙi macuɗanyin gashi. Larabawa suna cewa shamiɗar rajulu ma'ana mutum in balarabe ce shamiɗar rajulu ma'ana wannan mutumin gashin safari ne da baƙi ma'ana rabi furfura rabi kuma baƙin gashi shine shamaɗin. saboda haka yana gaya maka a cikin almajiran ma nasu in ka je akwai waɗanda suke dattawa ne wasu ma sun fara tsufa akwai yara akwai datta ba irin jinsin da babu ba irin sirɗin da babu a cikin su shine min kulli zai shamadin akwai dukkanin macuɗanyen farin gashi da bakin gashi juzairin akwai ɗan magurji a cikin su ra'ishin ra'ayan wanda ra'ishin mai kibiya ra'ayan wajen hankali wanda saboda tsabar hankalinsa kai ka ce kibiya da yadda kibiya an harba ta take za ta samu abu ta huda to haka yake da shine ra'ishin kibiya ne ra'ayin wajen hankali in ya lissafa maka abu in abubuwa na rayuwa suka cakuɗe ma in ka je gurin sa ya baka shawara akai sai ka kamar da shi aka wannan abu duk abin da ya taso maka a rayuwa in ka zo in ka zo kai ka nemi shawararsa in ya baka shawara zaka ci nasara kaje fa ba ma fa malin din ba tukun almajiran sa ma tukun shine ra'ishin ra'aya mai kibiya ra'ayan wajen hankali ka sahani kamar kibiya yake musaddadi mai dacewa fil awisi a cikin al'amura masu wahalarwa mana duk al'amari duk kwabewar al'amari a rayuwa idan ka zo kai shawara da shi in ya baka shawara shikenan ka gama cin nasara eh shine min kulli zi shamadin a cikin sa akwai dukkanin macudanyin farin gashi da bakin gashi juzairin akwai dan magurji asalin sa jazlu ne in an ce juzail kamar giri ne jazlu kamar wani irin kamar kututtire ne amma da Hausa ana fassara shi a zo da ce dan magurji juzail wani irin jazlu wani irin itace ne da ake kafawa kamar kamar kututtire ne kamar tike ne amma ya fi tike wani kututtire ne yake ake samu na killa sai a kafa shi in aka kafa shi sai a daure rakumi a jikin rakumi idan yana da kazuwa rakumi idan kuraje suka fito masa a jikin sa to irin wannan tiken ake kafa masa in an kafa masa wannan tiken da wannan tiken zai zo ya ta goge jikinsa ya ta goge jikinsa sai ya goge wannan kazuwar gaba ɗaya da take jikinsa to larabawa idan suka ce mutum juzail kututtire ma'ana suna nufin mutum ne wanda yake sosa mutane inda yake musu kaikayi kamar yadda rakumi in an kafa masa wannan jasal din zai ta goge kazuwar da take jikinsa da wacce take wuyarsa jikin wannan icen zai ta gogewa ya ta gogewa ya ta gogewa kaga dole sai an samu ice mai karfi kenan tun da raƙumi yana da karfi sosai in ice bai da karfi sosai yana goge jikinsa kaga icen zai faɗi to saboda haka shi ma mutumin da yake mai biya wa mutane bukatunsu mai biya wa mutane bukatunsu to suna ce masa juzail ma'ana ɗan magurci juzail wanda yake sosa mutane inda yake musu kaikayi misali mutane matsalar su tsaro ne sai aka zo ana ta musu famfuna a gari to me za su yi da famfo tun da rijiyoyin su duk akwai ruwa kawai su tsaro suke bukata to a zo a ba su wannan tsaron su ne abin da suke bukata ko kuma mutane matsalar su ruwan sha ne sai a zo a yi musu hanya to kaga ba so sa musu yadda yake musu kai ba to in laraba suka ce mutum juzail suna nufin mutumin da yake so sa wa mutane inda yake musu kai bukatar da ta fi damun ka ita za a fara magance ma in ba za ya ce maka juzail saboda an samu ne daga iwancin kututturan da raƙumi yake susa jikinsa yake goge ƙwarajen da suke jikinsa sannan kuma idan aka ce juzail a arabiya kamar yadda a zaure ake fassara mana shi a ce ɗan magurji ana nufin mutumin da duniya ta gurce shi mutumin da ya samu kuɗi kuɗin suka ƙare ya tara sun ƙare ya rika mukami kaza mana duk wata buga-buga ta rayuwa ya yi ya san talauci a rayuwa ya san kuɗi yaya kake ga irin wannan mutum mai kafurar basira mai mungun wayewa a rayuwa to shine jusail irin wannan mutane suna da munguwar basira irin wanda suka gajiya suka ga yau sun rike kuɗi sun san daɗin kuɗi sun ji talauci sun san wahalar talauci suna samun wata iriya wani irin experience a rayuwa wanda kafin ka zo kai wani abin da zaka layance musu ba su gane take taken ka ba ƙarya kai kana da yana da wahala da ka zo ka fara magana suna ganin ka wallahi sun san inda ka dosa to irin wannan mutane su ake cewa juzail to a cikin almajiran ma nasu akwai irin waɗannan mutanen juzail dan magurji wanda duniya ta gurje shi ya san akwai ya san babu ya ga ɗaukaka ya ga talauci kana zuwa suna kallon ka kawai sun san take taken ka kai irin waɗannan ma wasu da suka yawon duniyar fa da ka buɗe baki kana yin hausa ma sun san kai baka tsine ne ko kana yin magana sun san daga Kano kake ko kana yin magana sun san kai dan Bauchi ne to shine min kulli zai shamadin a cikin almajiran man nasu akwai min kulli zai shamadin akwai dukkanin macudanyin gashi da farin gashi ra'ishin ra'ayan mai kibiya wajen hankali kamar yadda kibiya take huda abu haka hankalin sai ke huda abu ya gano yadda abin yake ka sahamin in ka ganshi kai ka ce kibiya ne musaddadi mai dacewa fil awis a cikin manyan manyan al'amura ma'ana duk abin da ya taso maka a rayuwa idan ka zo ka yi shawara da shi to zai baka mafita shine kamar kibiya kamar yadda kibiyan an ja in har ba za ta samu abu to hakan suka baka shawara in dai ka bi yadda suka tsara ma to ka gama mafita a cikin wannan matsalar eh shine fil awis a cikin al'amura masu wahala awis ala wazan fa'il asalin kalmar awisa in balarabe ce awisa shay'u ma'ana abu ya bada wahala al awis kuma abubuwa kamar jami'in su ne fil awis a cikin al'amura masu wahala wa ashamma muktahalin ka arbin batirin a'adattuhu lin na'ibati mujarradi wa a shan ma kaga ya baka samfur ɗin su zai sake baka samfur ɗin almajiran mala wa a shan ma a cikin su akwai wani madaukaki mai daukan karam mai dagun karan hanci mana wanda yake madaukaki a cikin su akwai madaukaka muktahalin wanda yake gwarzo shine muktahal shine daga kahalu ne in balarbe ce kahalu to shine kar mutumin da ya shekara arba'in a hausa ana ce masa gwarzo idan bahaushe yake wana gwarzo ne mana ya kai mutumin da ya kai shekara arba'in to a larabci suna ce masa kahalu to a cikin almajiran ma na su wa ashanmu akwai wani mutum maɗaukaki muktahalin gwarzo wanda ya kai shekara arba'in ka abdin batiri idan ka gan shi ka abdin kai ka ce takwabi ne batirin gayawa jini na wuce a adattuhu wanda ka taraje shi ka abdin batirin kamar takwabi ne batirin gayawa jini na wuce mujarrati wanda yake kwababban takwabi a adattuhu da ka tanade shi linna'ibati ga masifu mana a cikinsu akwai wanda yake kamar takwabi ne ga yawajin ya wuce wajen zartar da abu kuma takwabin ma wanda ka tanade shi saboda saboda ko ta ɓaci shine linna'ibati saboda masifu shine wa ashamma a cikinsu akwai wa ashamma madaukaki muktahalin gwarzo ka azabin kamar takwabi yake batirin mai yankewa mujarradi wanda yake kwababban takwabi a adattahu da ka tanade shi lin na'ibat saboda masifu shi ma wannan anna'ibat jam'i ne in guda ɗaya ne guda ɗaya masifa guda ɗaya sai ka ce nauba in ka ce nauba kana nufin masifa in ka ce na'ibat masifu to shine lin na'ibat saboda masifu mufradinsa kuma sai ka ce nauba guda ɗaya kenan jaudan lajajudin wa daudin shamikin hilman wa audin fil hudu bisa mahdadi jaudin shi waɗannan mutane da yake lissafa maka almajiran ma nasiru ko kuma shi ma nasurun kansa jaudin girgije ne kamar ka ce hadiri ne ladajudin a wajen kyauta yadda ka san hadiri yana zubar da ruwa to haka suke ba da kyauta shine jaudin hadiri ne ko ka ce girgije ne ladajudin a wajen kyauta wa daudin kuma wani irin dutsi ne mai dutsi ne shamikin madaukaki shine wa daudin kai ka ce wani irin dutsi ne shamikin madaukaki wa audin sai ka tsallake wa audin kai ka ce raƙumi ne aud shine tsofar raƙumi wa audin shi yasa mutumin da yake da suna Abdullahi ba arka ba a so arka ce masa audu eh wa audu audu raƙumi ne eh wa audin hakan nan tsofar raƙumi ne, samahdadi mai ƙarfin gadon baya fil kudubi a cikin manya-manyan al'amura, hilman saboda haƙurinsa. Kaga ga haƙuri ga juriya ga kyauta kenan, shi ne jaudin girgije ne, ladajudin a wajen ba da kyauta, wa ɗaudin kuma dutse ne shamikin maɗaukaki. duka waɗannan kafu tashbihi ne suke amfani a gurin. Jaudin lada judin. Jaudin girgije ne lada judin a wajen kyauta, wa ɗaudin ma'ana kaɗaudin wannan wauɗin yana ɗauki kamar da kafu tashbihi ne. Wa ɗaudin ma'ana kamar dutse ne shamikin maɗaukaki. Wa audin shi ma wannan yana ɗauke da kafu tashbihi ma'ana ka audin kai ka ce tsofar raƙumi ne. Sama haddadi mai ƙarfin gadon baya fil kudubi a cikin al'amura masu wahala haiman saboda hakurinsa al kudub shine manya manyan al'amura masu wahala shi ma jam'i ne idan guda ɗaya ne sai ka ce khatubu khatubu shine guda ɗaya kudub kuma jam'in su wa fatal lahu igna ka halin mashhadan wa hijal mashikati fil hadasati amradi eh fi hadasati amradi wa fatan sannan wannan ya gaya maka akwai manya daga cikinsu ko akwai gwaraza to wa fatan a cikinsu kuma akwai samari a cikin almajiran shehu man nasiru wa fatan akwai saurayi lahu igina'u kahalin wanda yake da wadatuwa kahalin e, wa fatan akwai saurayi a ciki lahu igina'u da yake da wadatuwar kahalin gwarzo mashhadan a wajen fito na fito wa hijar mashikati da kuma hankali irin na dattawa fi hadasati a lokacin ƙuruciya amradi mai shagiri wannan baitin ya yaba almajiran ma nasur ne ta fuskoki dewa yace wa fatan a cikin sa akwai saurayi igna'u kahalin wanda yake da wadata irin ta gwarzo mashhadan wajen fito na fito a cikin su zaka je ka samu saurayi amma fa karfinka kai ka ce gwarzo ne mai shekara arba'in za ka samu saurayi ne amma ƙarfinsa ya kai ɗan shekara arba'in shi ne wafata yana akwai wani saurayi lahu igina halin da yake da wadatuwa irin ta gwarzo mashhadan a wajen fito na fito yaro ƙarami ne a siffa amma a wajen yaƙi fa babba ne ina fatar an fahimci wannan baitin wa hijjar mashikaci to kuma duk da kana ganin sa yaro amma ƙarfinsa irin na gwaraza ne to washijar mashikati hankalinsa kuma irin na tsofaffi ne kaga ƙarfi baya gwarzo idan ka zo ka samu mutum ƙosashe lafiyayye ɗan shekara arba'in to za ka samu a cikin nau'i na mutane baya shi ƙarfi amma washijar mashikati in ka samu kuma dattijo shi kuma babu ya shi hankali saboda shi ya gajiya ya ga yau to su waɗannan almajiran ma nasu idan ka je ka samu yara ƙanana ma daga cikinsu shine wafatan zaka samu wani saurayi lahu igna'u ka halin da yake da wadatuwa irin ta gwarzo mashhadan a wajen fito na foto wajen yaki yaro karami ne amma ban aka zo wajen yaki kai ka ce dan shekara 40 ne ne wa hijal mashikati wajen hankali kuma kai ka ce dattijo ne mai shekara 60 shine wa hijal mashikati da kuma hankali irin na dattawa su ne mutum da ya kai shekara 60 fi hadasati lokacin yana cikin kuruciya kuma amaradi ne shagiri in an ce amaradi ne shagiri mutumin da ko gashi babu a fuskarsa almajiran man nasiru idan ka je ka sami yaron da ko gashi babu a fuskarsa saboda kuruciya to amma ban aka tashi yaki kai ka ce dan shekara arba'in ne saboda karfi idan kuma aka zo maganar hankali kai ka ce shekarunsa shekarar sittin ne alhalin kuma yana yaro to kaga wannan ya yabi almajiran man nasiru da karfi da kuma hankali wallahu ta'ala a'lam Allah shine masani